نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da ƙaddarawar shi ya sake hada fuskokinmu a wannan safiya ta alhamis wacce take daidai da 20 ga watan ramadan hijira 1446 wanda kuma ya daidai da 20 ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryamu alaihi masallatu wassalam 2025 a wannan masallaci mai albarka masallacin nefa a ƙarin ningi a ƙaramar hukumar ningi a baucin najeriya muna cikin suratun nun ko wanda za mu tashi insha Allah subhanahu wa ta'ala a aya ta goma sha takwas ne ko wadda lautu da hinu fayyadu hinu ko ba mu kai nan ba ne to ai haka ne ba mu kai wato afuwa
wannan ta ce assalamu alaikum Malam ina son ƙarin bayani akan sallar tasbihi da wankan gawa.
To, to wankan gawa dai ai salatu tasbih magana mafi ƙarfi a gurin wasu malamai hadisin bai inganta ba. Amma dai ki bana asamin insha Allah subhanahu wata'ala zan sake bibiyar abin zuwa gobe da izinin Allah zan biya bashi in ma na manta a tana mini abu na biyu kuma wankan gawa ai ba wani abu ne abu ne wanda yake mai sauki na farko dai ana tuɓe kayan mutum amma ba a cire masa al'aurashi bai ma'ana in an zo za a kwance mata zani ko siket ko fantinta to za a sanya wani kyalle ko wani zanin a rufe ma'ana daga cibiyarta zuwa gwiwoyinta za a tanadi ruwa akalla hawa uku sannan shi wanda zai wankan an so mijinta ne tunda abinda yake suna mata ta wanke miji miji wanke matarsa haka aka fi so ta ce lawista ƙabaltu min amri masta da bartu ma ga tsara rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa azwaju kenan inda son samu ne mata ta wanke mijinta miji ya wanke mana matar shi to in ba a samu ba ana son a sami yan uwa na jiki a da a baya za ki ga muna da al'adar mai wankan gawa daban mace wadda ke wa mata mai wankan gawa namiji kuma daban wannan gaskiya ya saba wa sunna abinda aka fi so dai dan uwa ya wanke dan uwa saboda hikima malamai suka ce idan dan uwa ne ko da wani abu zai bayyana na rashin jin daɗi ga wannan mamaci to dan uwa zai ɓoye ba zai yi surutu ba an gane ko in kuma na alkhairi ne zai yada amma in ba na jiki bane ba kinga zai iya sakin baki kin ga kun janyo matsala a ‘yan uwanku to shi yasa an fi son dai dangi makusanta su wanke dangi an gane to za a fara mata idan an cire mata komai na jikinta amma wajen cire gaban wajen cire kayan da suke danganci suke ko riga ko wai ko fant ko menene kafin a janye su za a lullube area gurin an gane ko shi wanda zai wankan gawa ba a sanya bar hannunsa haka an sanya su inda in akwai misali wannan hand glove din a sa in ba hand glove sai a sami tsimma ya naɗe hannun shi haka saboda ba a san hannun ka ya mubashara al'aurar mace ko al'aurar ma'ana namiji to saboda haka sai a janye mata wandanta ko ɗinta haka za a sa hannu ta ƙasa a janye dama an riga an rufe saman da wani gyafto ko kuma da wani zanen daban an gane to in za ki wanko mata ma gaban nata za ki mata tsarki to shi ma haka ake bukata za ki ɗaga zanin sai ki sa hannunki sai wani ke zubo miki ruwa ta ƙasa an gane ko bi mana kin ɗaga haka kin sa hannunki haka to shi ma sai ke zubo miki ruwa ma'ana ta cikin zanin ke ba za ki ga al'aurar ta ba za dai ki wanke mata shi ma mai zuba ruwan ba zai ga al'aurar ba an gane to haka za a mata tsarki cikakken tsarki sannan a mata tsarki cikakken tsarki to kuma sai a mata alwalla cikakkiyar alwalla an fahimta to sannan kuma sai a mata wanka a wanke kai a wanke gangar jiki a wanke ko ma'ana daga ugu ma'ana zuwa kafafuwa a yi saɓi biyu ko saɓi uku gwargwadon da yadda jikinta yake da tsabta in ta jima a kwance da jinya to kun ga sabin zai yawa ko musamman jinyar da aka sance ma'ana ba a yi mutum wanka saboda wala Allah ko ciwo ko wani abu to gwargwadon dai yadda dattin zai fita sannan kuma za a samu sabulu mai kanshi wanda da shi za a mata wankan sabulun da aka tabbatar zai fitar da ma'ana dattin jikinta sannan idan an gama kuma sai a samu ruwan ɗauraya shi ma sai a zuba turare a cikin shi da shi za a ɗauraye mata jikin nata to idan an gama kuma likafa ni dama a sunanci guda uku ne amma za ki ga ana yin sama da uku wannan gaskiya ba haka ya zo a sunna ba za a gama cewa har da zani ake mata da riga a ba wani ɗinki da ake a likafan kawai ma'ana ƙyalle uku za a yi falle uku za a yi manya an gane? za a shimfiɗe su duka a kwanci haka kamar yadda teburin nan yake to haka za a ɗauko kuma ma'ana mamaciyar ko mamacin sai a ɗora shi a kai an gane saboda haka za a haɗa za a shigo da wancan laiɓatin wani zai tsaya a nan wani zai tsaya a can gurin sai a janyo gefen farko a shigo da shi haka sai wani na ɓangaren shi ma sai a ɗaga shi a kai shi haka kunga sun haɗe kenan ko sannan sai a ɗauko ɗaya na gefen na biyun kenan sai a shigo da shi haka sai a ɗauko wancan gefen sai a ɗoro shi haka to yanzu kun ga da an rufe ta da abu guda biyu saura na uku na ukun kuma shi kuma sai a ɗan yaga daga farkon shi sai a ɗan kyarta haka sai a ja a fi da ɗan kyalle kir zuwa can nan ma sai a ja kir zuwa nan gudu ta yadda idan an rufo wancan leɓatin da aka ɗan yagi wankin kyallen za a saƙa da shi haka wannan ma kuma idan an yi da shi dama an riga dan ci abin haka shi ma za a sako shi haka sai ga an ba an nade ma'ana an daure a daidai saman mutum wanda ma in an sa shi a makabarinsa kuma sai a kwance abin ma'ana wannan kullum kuma ya koma ma'ana normal amma ba ba a wata riga ba wani dan kwali ba wani wando wannan ba haka yake a sunna kawai gefto uku ake yi ma'ana falle uku kawai ake yi ina fata kun gane na sai za a tsefe kido a wanki sai a masa ma'ana gida uku bi mana shukura ana tsefe kai a tsefe mata gashin kanta sai a mata salasa da fa'ir ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan gida uku in kuma gashin ta irin gashin mu ne kwakwai doce to kin ga shikenan ba sai an wahala ba kawai da za a wanke kan a taje mata shi
wannan tace kwana nawa wannan wannan abin sai a sai a sai a karanta zai fi a practical sai ya fi zama a gani amma yanzu dai kawai an faɗa muku ne kawai
kwana nawa mace za ta ɗauka tana zubar da jini ta ci gaba da azuminta ko da jinin bai tsaya ba ai na yi magana jiya ko ai mun riga an ba da ƙa'ida guda uku ko ko dai dama kin saba kwanakinki uku kike yi ko bakwai kike yi ko biyar kike yi tahidi kunti ma'ana ya ma'ana tahidi fi a yamikin lati kuntu ta hidina ki yi al'adar ki a kwanakin da kika saba kina yi in kwanakin sun yi ki wanka ki kunzugo ki ci gaba da sallar ki ko kuma ma'ana ki haila tahidi fi ilmin lahi sitata ayyamin aw sabata ayyam ko da waccan ita ma ta koka kullum ba ta samun tsarki yace tace manzo Allah ya ce to ki haila ma'ana a cikin ma'ana ilimin Allah kwana shida ko kwana bakwai saboda mata ba su fiye wuce wannan kwanakin na al'ada ba in kin dauki kanki mai kwana shida to kwana shida nayi zaki wanka ki ci gaba da sallah ki ci gaba da sallah ko da jini na zuwa miki ba jinin al'ada ba ne ba ko kuma ki gane bambancin jinin al'ada da na ba na al'ada ba ta hanyar baki da kuma warin shi na yi wannan bayanin jiya wannan ƙa'ida guda uku za ki ɗauka sai ki huta
wannan ta ce mutum zai iya koyar karatun alkur'ani a waya ya buɗe alkur'ani yana bi shi ma yana da ladan
in dai koyo ne ba daidai ba ne koyo ki je gurin malama ta koya miki ko malami wannan shine gaskiya amma ba a koyon qur'ani ta waya in kuma kin ci a'a kawai zaki sa ne kina bi dan talawa wannan kuma wani abu ne daban an gane ko Allah zai baki ladan sauraro amma ba ladan karantawa ba ina fata an gane in kina son a baki lada full to karanta da kanki ba zai yi ba da wanda ya karanta kana ji da kuma wanda ma'ana yake karantawa da kanshi amma ke ma dai kina da lada an gane ko ke ma kina da lada ba lada bane baki da shi amma dai ke karanta da kanki shine cikakken lada in koyo ne kuma tafi makaranta na'am wannan tace dan Allah muna son ka mana karin bayani akan matan annabi guda uku Mariya da Hafsa da Zainab wace ce ya fi dadewa a ɗakin ta a ina to ka tambaye ki gaire mafhuma ban gane ba sai ki fito da tambayar ki
wannan kuma za a ce malam mijinta ne na'am
mun da to, muna da yawa a wurinsa na'am amma ya fifita sauran a kaina Mm.
zai wa- zai biya wa sauran bukatarsa amma to gaskiya ƙarshen bai fito ba gaskiya ma'ana dai zai fito biya wa sauran bukatarsa kenan ina ga ita baya biya mata ne to ya zalunce ki sai ki tambaye shi me ya faru na farko dai ki fara tambayar kanki wal Allah baki da gyara ne baki a gyarawa misali ko kazama ce ki an gane ko ba gyaran hamata ba na mara ga brush babu akai akai an gane ko ta yi kuma baki da tsafta ta nan bangaren ma an gane ko ta yi kuma kuma sannan mata kala kala ne a halitta akwai wacce tana da ni'ima cikakkiya akwai wacce kuma sai ta hada da dan kame-kame na magunguna na zamani to ke kin san kanki dai ta yi wani jin ɗanɗanon waccan ke baya jin naki ta yi kuma ba shi da lafiya baki sani ba sannan akwai ya kamata in dai kina tare da mijinki san ya yake a rayuwa da rashin kuɗi da damuwa da tunani suna hana sha'awar komai baki daya ta yi har ɗakin ma ɗayan haka yake amma tana yaudarar ki aboki zamanki ta nuna miki wani abu yana gudana alhalin ba abin da yake gudana dan ta gurnuka miki kishi ne bakin ciki ya dame ki an gane ko idan magidanci na cikin damuwa sha'awa tafiya take in kana cikin talauci sha'awa tafiya take in ranka a ɓace sha'awa tafiya take ko kana da wani target mai matukar gauni shi ma sha'awa ka tafiya take take wannan harkar tana buƙatar nutsuwa da kwanciyar hankali kuma akwai ɗan canji a aljihunka amma in babu canji tafiya take neman ta ma kake karasa to ba kuɗin cin daɗi ina wani maganar sha'awa kuma a tare da kai ana fama da tuwo da mai kuka ina za ta zo sha'awa a nan gurin? babu amma sai an ci mai maiko kuma an sha madara madara sannan waɗannan abin suke motsi to amma dai ya kamata da yake tsaya ki tambayi kanki da kanki in duk kin tabbatar tsakaninki da Allah duk ba wannan matsalar ke ba matsala a tare da ke ta hanyar tsafta ba matsala tare da ke ta hanyar kwalliya kuma kullum ina so ku gane wata matar yanayinta ne fa yake sa a neme ta ma'ana irin kissarta da kwarkwasarta da kuma irin taɓa-taɓanta a gurin mai gidanta an gane ku amma wata madaga ce sarauniya ce sai an neme ta to kaga wannan ai da wahala amma waccan zaka ga hakan ma da ta addabe ka lakatacen lakatacen to kin ga dole wata lokacin zai abin da ma ma'ana ba shi shirin yi amma ke ku in kina baki da wannan ba za ki iya ba ba zai ba zai kusance ki ba sannan wata mata ba ta da kunya abin ne ba ta da kunya a gurin mijinta wannan abin ba matsala bane ba za ta iya faɗa ma da kanta kawai an gani ke kuma kina da kunya da nauyi to gashi abubuwa dai daban-daban da iri daban-daban to amma dai bana son ki yanke hukunci cewa kawai kaza sai kin bi diddigi sosai tukunna an gane ku yau nawa kuma zaka ga cewa wata ma za ta sa a je a sa mata takarda lokacin da ake kunshe nama a takarda sai ta zo ta sa masa maiko da sabo ta jefa takardar cikin dosbin wadan ta ga yau fa nama aka ci ada abin kuli-kuli nan kuma ƙarya take wani ma abincin ma ba magin kirki amma ta yaudare ki ko kuma safiya na yi ke ga an fito daga wanka da ana gyaran gashi ke kuma an maki wajen sati nan ba kula ki ba ka gani ya cuce ni bayan bayan duk bugu ne baki iya ba ke ma sai kira ma an miki ko da ba a miki ke ma rama haka ake to amma ke kin zama sokuwa kawai sai ta gunna miki bakin ciki ke ba za ki ramawa ba ke ma ki rama ke ma ki wanda kin yi barkancin an gane ko ke ma kawai ki fito kina mika in gane kin fito daga ruwa ruwa na zuba dama sai kin tabbatar tana tsakar gidan in gane ko to haka ake yi kin ga in ma wani kulli ta miki ashe bata ci ba amma kawai ke kin koma gefe kawai ai ana hudda da wanci ke ba ai da ke alhalin ba lalle bane wallahi wallahi ba lalle bane musamman ma in kin tabbatar baki da matsala kin yadda da kanki sai dai idan ke karan kanki biki yadda da kanki ba ke kan kin san akwai guraren da mana kin gaza baki cika ya mace a bangaren ba to kin ga dole wannan kuma ke ma kina da laifi kuma sannan mu gane daman kwanan shine babban abin da ake bukata so in duk wannan mai faru ba zaunar da shi me yake gudana dan Allah me ya faru na canza maka ne ko baka jin dadi na ko me kaza ko kaza ko kaza dan Allah karka boye mini inda matsala dan Allah ka faɗa min in gyara in dai mutumin kirki ne kuma zaman lafiya ki zai faɗa miki zai ce kaza ko kuma wallahi ba haka bane ba duk abubuwa ne suka dame ni ki yi hakuri can din ma bana yin komai wallahi an gane ko so kin ga yanzu kin gamsu Allah ya samu dace sai wannan eh dan kadan
wannan tace assalamu alaikum kala Allah ya tsara maka lafiya da tsawon rai amin amin mai albarka amin ta ce mijinta ne ya yi tafiya tsawon kwana uku ya dawo da matsananciyar sha'awa ita kuma ba ta da lafiya ba ta azumi sai ya yi sex menene hukuncin wannan
a nan shi ne abin tambaya shi baya yin Eh, ai tun da ya dawo daga tafiya ato tun da baya yi tun da dama ya dawo daga tafiya shi kenan ba komai kun ci bilis an gane ko ai ai kamar kamar misali mutum zai yi tafiya yau yanzu bari ba ku misali ai da kasuru da shan azumi ai duk suna farawa ne tun daga far- farkon tahowa ka ko ba haka bane sai aka waye gari din baki azumi kuma zai tafi Kano ko zai je Bauchi ko alhimmi zai tafi dai da ba zai azumi ba kinga zai iya neman ki da safe tunda in har ke baki azumin kenan bi mana akwai larura ta hana ki azumin ke amma larura ba ta jini ba ko yau in ta jini shi kinga ba magana amma kaddar kina da larura da ba za ki azumi ba kina gidan shi kuma tafiya zai kinga da ba zai dauki azumi ba to dan ya neme ki a lokacin ai ba wani matsala bane ba ko ya dawo da tafiya akai gamdakatar ko ma'ana baki azumi kinga zai iya neman ki a lokacin amma matsalar shi ne zama kina azumi kin ga ba zai yi ba ko kuma kina jinin al'ada to ba buɗe baki ba ko mai gare shi ba zai kusance ki ba
wannan ta ce assalamu alaikum ana tambaya ta ita ce ni ce na zo zan bi liman sallah to ana bi ana to ana bi na mangariba sai na samu yana yin isha amma na sa na samu yayi raka daya daya malamai abin da suka ce shine baka bin wani sallah sai idan shakalin sallah ya zama iri daya an gane ko babu yadda za a yi tunda magariba raka uku ce isha'i kuma raka hudu ce anan ba za ki bi shi ba amma kamar kin zo biki samu azhar ba ana la'asar zaki bi an fahimci abin da ke ko ko kin zo wani laruri ya uzuri ya sa misali da ke salar la'asar ba kuma an zo za a isha'i misali kenan zaki iya bi amma magariba ta bambanta da isha'i ba zaki bi shi ba dan sai siffafun sallar sun zo iri daya an gane ko sannan ake bi na
wannan ta ce assalamu alaikum ana gafarta wannan dan Allah yaya zamana da mijin da baya wannan rubutun na ku da wani yara mijin da baya bi ya mun baya biya maka bukata kuma ina shiga wani yanayi shi kuma yana zargi na da zina
wato shi wato matsalolin suna da yawa shi a addini ya isa a harka ta zamantakewar aure akwai abin da ya kamata mata su kewa maza uzuri kin san mijinki a baya ba ki da matsala da shi to amma yanzu kuma daga baya wata matsala ta zo to ya kamata ki tsaya ki tambaye shi me yake faruwa akwai larura na cuta akwai na rashin lafiya sannan kamar wayancan abun da na faɗa muku in akwai wayancan damuwoyin sha'awa tana karanci ko ba haka bane ba to saboda haka wala Allah kuma laruri ne ya same shi ga zaki ga basir ko ba haka bane ba duk wannan suna ma'ana bata dan adam har mazan har matan ma ga sanyi in sanye mutum katutu ba wannan harkar in kuma basir shi ma haka in kuma zaki haka duk gashi nan ƙari ma hutu ma haka yake in mutum yana ya samu hutu sosai zaki ga wanda ya baya cikin wahala ba shi da sha'awa sha'awa ta fi zuwa ga mai motsa jikin shi an gane ko domin in kana hutu baka motsi kitse yawa yake maka kitse kuma dan kufar da kai yake shi yasa ake ga wanda suke cikin daula ba su da sha'awa an gane ko shi yasa talaka yafi sha'awa ko mai aikin karfi mai motsa jiki an gane ku yanzu ko exercise kake kana gudu an gane ko ko wani abu da na motsa jiki to sha'awar ka tafi motsuwa amma kullun cikin hutawa AC ko ina zaka yawo a cikin mota to sha'awa za ta karanci ta yi mijinki a baya miskini ne bai samu hutu ba yanzu kuma hutu ya zo mishi to sha'awa ɗabi'ar in hutu ya zo karanta take yi an gane to wannan abin da ya ku ba a hankali a gano bakin zalam tunda yanzu ai kai tsaye ba za mu dora masa laifi ba tunda ba mu interview da shi ba ko ba haka bane amma ke kin san kayanki kullun ku ke warware matsaltsalin ku ta hanyar tattaunawa yanzu wannan maimakon ki wannan tambayar ki zaunar da shi ba wani boye boye a ciki daga cikin manufar aure shine akwai kusantar iyali ko ba haka bane ba saboda haka in har ya zamana cewa ba kusantar iyali aure zai iya mutuwa ko shakka babu in yi zamana kina da bukata ba zai iya ba dole ya rabu da ki saboda kake fada halaka kame da shi ma in kin kasa biya masa bukata ko ya karo aure ko kuma ya haƙura da ke aure wata wannan ba laifi bane ba an gane ko yana ɗaya daga cikin hikimar aure shi yasa a musulunci ma da ya tashi maganar manzo Allah ta ku yi aure kariya ne ga ido kariya ne ga farji an gane ko amfanin mace a gurin mijinta ta hana shi kallon wata amfanin mace a gurin mijinta ta hana shi sha'awar wata to in yi zama na cewa kin take masa wannan bukata to kin zama tagara a gurin Allah da manzansa amma in biki wannan ba kina da matsala to wannan dai ki bincike ki ku tattauna a gane bakin zalan insha Allah
wannan kuma ta ce tana azumi ne sai ta sai turare to sai ta kai hancinta don ta jira shi sai kuma ta shafi turaren shin bai hukunci a ba wani damuwa dan kin shaka ba kin ana aikin kura ba ko mai injin nika yana yi wannan babu wani matsala dan kin shaki turare an gane ba kya ga matan sahabai magabata ma har taunawa ma'ana 'ya'yansu dabino suke yi su ba su almuhimma abinda ba a so haɗewa ko ke kina kin sa suga a kunu ko kina ɗaki ɗanɗana miyar ki in kina azumi za ki ɗanɗana miya za ki ɗanɗana suga a kunu almuhimma abinda ba za ki ba kake shanyi in kin ɗanɗana sai ki watsar sai ki tofar ki kurkure bakin ki na wannan kuma ta ce za ta iya yin sallan ashirin raka'a takwas sannan ta yi wuturi raka'a shafa'i raka'a biyu wuturi raka'a ɗaya yi mana ita ma sallar raka'a takwas ɗin ayakan ne wuturi za ki iya yi
sannan ita eh, shafa'in sai lallai dogayen sura ko kuma za a iya yin ƙananu za ki yin ƙananu kai ai faƙar ba mata ya sarako abinda Allah ya hore miki in daga alamtar kaifa zuwa nasu kika iya shi za ki ta yi kuma Allah zai karɓa da wanda ya karanta bakara da alim rana don matsayinku da dimi ko karanta alƙur'ani wancan gwani ne ya karanta sama ke kuma ga inda Allah ya hore miki ba laifi ba ne ba in za ki ma sallar take baki ɗaya da kulhu Allahu ta yi in za ki da inna a ɗaya baki ɗaya ta yi in bakaran ma Allah ya baki da alim rana duk ya yi na
wannan kuma ta ce assalamu alaikum Allah ya saka wa malam da alkhairi da fadakarwa da kake yi malam ina roƙon ƙasa na addu'a saboda ina fama da rashin lafiya.
to ubangiji Allah ya baki lafiya Allah ya sa jin ki zama kafara a gare ki la ba su tafi nan insha Allah nawa suka rage arabi kawai sai mu shi
Bayan ta ce, Malam, ina da janaba, sai sai na je wanka,
naji ta wannan ba naji ba ba komai in dai har kin tabbatar kin yi wanka kin yi wankan ki tsaf kin fito to dan bayan kin dawo kin sa kayan ki kuma kin ji kin sake jikewa wannan ba zai tsawalwale miki wankan ki ba an fahimci abin da kyawu in dai har kin tabbatar kin yi wankan ki lafiya lau kamar da shari'a ta ce na janaba to kuma bayan kin zo kin sa ma'ana kaya ko fan suka ji kuma kin jiki bi mana kin yi likin kenan wani abu ya sake zo miki wannan ba zai walwala miki wankan ki ba in dai kina da yakinin kin yi wanka da fatan kun fahimce ni wannan ana iya samu dama ko ga namiji ma yakan iya faruwa shi yasa ake so da farko dai ka tabbatar kai tsarki kai wankan ka in kai haka dan wani abu ya zo baya ba komai
ita kuma wannan ta ce ba ta yi allura ba kuma ba ta da ciki. Amma sai ta yi wata sha ɗaya ba ta yi jini ba.
ta je ta ga likita akwai matsala eh zaki ta fama da ciwon mara da ciwon kafa da baya ai shi wannan jinin mara kyau ne fitarsa shine samun zaman lafiyar ku amma in zai zauna ma ba wani ci gaba ne a gunki ciwo zai haddasa miki an gane kuma sannan da wahala ki dauki ciki idan ba kya jini an gane ko dole sai jini saboda jini sainin ne cewa mahaifa ta zama normal lafiya kalau yanzu nan zaki iya samun ma'ana karuwa to amma in ya zama ba kya jini kin ga ai mahaifarki da matsala so ki je gurin likita a duba ki a dora ki akan magani amma dai da matsala gaskiya rashin jini ba wai kamala bace ba an gane ko dan da uwar mu'minina na Aisha ta yi kin garke ma dole zaki duk abinda Allah bai ba na gaba ba dan ki an baki ba komai bane
Ta ce wannan shin akwai wani malami ko ɗan adam da zai ce zai iya faɗa maka abin da yake zuciyar wani ɗan adam.
babu shi sai dai in bokanci zai ƙarya ne ba wanda ya san abin da yake zuciyar dan adam sai Allah
Wannan kuma tana tambaya ne akan hukuncin kakar da take haɗa yara da babansu.
da tsoron Allah ta daina hajiya tsohuwa ki tsoron Allah ki daina wadda ilima tana nan ko ga ɓangaren tsofin nan to ku ji tsoron Allah ku daina ya kaka ki daina haɗa ma'ana iyaye ma'ana aya da babansu ki tsoron Allah ba daidai ba ne idan baki umarin da kyakkyawan aiki ba ba za ki umarin kuma da mummunan aiki ba ba kyau ki zama kaka mai tausayin jikokinta
Wannan kuma ta ce dan Allah malam me hukuncin matan da suke shan ƙwayar ƙarin ƙiba wato sufa a fatan. To malam da kyau ku ba mu.
in dai ba zai cutar a gangar jiki ba babu laifi matsala ya cutar da gangar jiki ya zama na cewa akwai illa a likitance in akwai illa a likitance to wannan gaskiya sai musulunci ya haramta an gane ko kuma duk abin da yake kawo wannan yunwa ce Eh, inda ƙoshi ba sai kin sha ƙwaya komai ba Eh, Allah ya ƙosar da mu Eh, ba daɗi ka gama ce kamar akuya firi so kin ga akwai bukata a ce akwai dan kumari kumari eh Allah ka azurta mu ta hanya halal eh kada ya zama can kuma ka a zama can dai tsaka tsakiya yawa ba kada ran kada handai eh karatun dan kama Allah ya samu dace amma wannan kai tsaye likita zai tabbatar da cewa akwai illa ko ba illa zaki ga shi din ma abinda ake sha aici yake sawa shi ita ma kwayacin abinci take sawa ko ba haka bane ba to kin ga shi asalin abin inda wadata ba sai an sha kwaya komai ba wallahi in dai da wadata da arziki ba bukata sai an sha kwaya an gane yawa to amma yanayi ne na rayuwa babu abin sai kiga kwaya tana taimakawa za ta dan sai ta lamura to in dai ina ga in dai a likitance ba illa to me kun dai a samu matsala tsakanin tayi mai dan kumari yake bukata ke kun baki da kumarin to kin ga in kin yi kumarin kin gyara mijinki da a cikin gyaran aure ne na'am Wannan ta ce tambayar ta shi ne ƙarin bayani take so a kan salatin da ake a tahiyar ƙarshe kafin sallama domin wasu ba su san ana yi ba.
duk wanda bai ta salatin annaba ta shi karshe ba shi da sallah haka imamu shafi Allah ƙara masa ya dace duk wanda bai tahi bai salatin annabi ba a tahiyar karshe ba shi da sallah na'am sannan kuma tambayar da ta biyu tana magana akan kuma yin tsarki domin wasu matan suna tashi da fitsari a jikinsu suna yi tabbas eh kuskure ne wannan kuke yi ka'ida za ka ga wata fitsarin ma bai dauke ba ta maka ruwa wannan shine tambale saboda haka ki tabbatar ma'ana abinda zaki ka tsuguna din shi ya gama fita sannan sai ki tsarki da ruwa ku gyara ku yi tsoron Allah saboda da yawa anan kuke barin sallolinku da yawan ku saboda in ba tsarki ba alwala in ba alwala kuma ba sallah an gane ko to ku ji tsoron Allah kar ku rusa ibada ku ku sani ba saboda ka tabbatar sai fitsari ya gama zuba sannan ai tsarki na'am mu ji
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
na mun karanta jiya mun ga Allah ya yi rantsuwa da alƙalami ya yi rantsuwa da abin da alƙalamin yake rubutawa ko Allah ya ce ma an ta bi ni'imata rabbika bi majnun kamar ka ce wallahi kai ba mahaukaci bane dangane da ni'imar da ubangijin ka ya maka tunda ma'ana kamar da na faɗa cewa Allah zai iya rantsewa da komai ba abin da Allah ba zai iya rantsuwa da shi ba mu ne bayi haramun ne mu rantse da wani Allah ba Allah ba amma Allah zai iya rantsuwa da komai shi yasa ya rantse da alƙalami ya rantse da abin da alƙalamin yake rubutawa to me jawabul qasmin sai ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun tabbas wallahi kai ya muhammadu ba mahaukaci bane dangane da ni'ma ubangijinka wace ni'ma ce Allah ya masa annabta ai wannan annabta tasa suke ce masa mahaukaci ko annabta tasa suke ce masa ma'ana mai mawaki suke ce mai masa hirci duk annabta ta kawo haka to wannan annabta ko ni'ima ce to ba zai yi ba dan na maka ni'ima kuma a ce wannan ni'imar kuma ta sa an kira ka da mahaukaci kai ba mahaukaci bane ba wa inna laka la'ajran ghayr mamnun kana da lada ba mai yankewa ba me abin nufi kana da lada ba mai yankewa ba duk wanda zai bauta wa Allah tun daga aiko manzon Allah har zuwa tashin kiyama manzon Allah yana da ladan kamasho akan shi dan shi ya kawo maka addinin to kaga ladan manzon Allah yana yankewa ba yankewa sannan gashi kullum muna mai salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid da sallarki da azuminki da azkarinki da karatun Qur'aninki da qiyamul lailinki da sada zumunci duka da zaman aurenki duka waye kawo miki wannan ibadan manzon Allah ne to duk abin da kika yi manzon Allah yana da kamashi ashe kenan kun ga ladan manzon Allah baya yankewa baka san iya ladan manzon Allah ba shi yasa Allah ce wa inna laka la'azran ghayra mamnun mamnun kana da lada ba mai yankewa ba wa innaka kuma tabbas kai la'ala khuluqin azim kana kan wayansu dabi'u masu girma shi yasa kana khuluquhul qur'an ba wanda ya kai manzon Allah dabi'u halaye nagari duk wani mai hali nagari bayan manzon Allah ne an gane ko tunda Allah ne ya buga wannan tambari Allah ce fasatubsiru da sannu zaka gani abinda muke alkawarta musu wai busurun kuma su ma za su gani ba suna cewa kai mahaukaci ba ne ba za su gani za ka gani abinda za mu musu in mun sun zo gurinmu su ma za su ga abin da musu inda Allah bi ayyukumul maftun wane ne Allah ya fitine shi da cuta hauka din bayan suna ce maka mahaukaci ba za su gani wane ne mahaukacin waye ya samu tabi daga cikin ku inna rabbaka huwa a'lam biman dalla an sabilihi ubangijinka shi yafi sanin waye ya tabe daga balin tafarkin sa wa huwa alam bil muhtadin kuma shi yafi kowa sanin ma'ana shirye yanzu ya za a yi ba mutun yayi ka ba ga wanda yayi ka amma sai wanda yayi ka ya ce kaza wanda kuma ba shi yake ba yanke maka hukunci zai yi shi wanda yayi Muhammadu ya ce ba mahaukaci bane ba kai kuma da kai asuwa zaka ce masa mahaukaci ne kai karan kada miya ne an gane ko to shine Allah yake cewa ubangijinka shi yafi sanin wane ne batacce shi yafi kuma sanin wane ne shiryayye saboda haka manzon Allah shiryayye ne ku ne tababu Allah ya sauke na'am inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin فلا تطع المكذبين ودوا لو تدين فيدينون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عدل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم
nam Allah subhanahu wata'ala yace fala tud'il mukaththibina karka bi makaryata ya Muhammad karka bi ta tasu karka shiga sabgar su waddu law tudhinu sun so ina ma zaka dan karkato ka dan sassauta ka daina ai- aibanta allolin su ka daina fadan munin ibadar da suke ba ga Allah ba fayudhinun su ma su dan karkato bi mana su daina aibanta ka su daina kuma zagin ka to kaga yanzu an yi an buga an buga an buga yanzu kuma sun ga cewa ma'ana ba makawa to yanzu suna neman a yi sulhu ma'ana ka ɗan rage wa'yansu damuwoyinka a kan allolinmu mu ma sai mu rage ma'ana aibanta ka da bakan magana a kanmu to ashe kenan addinin ma shi shi yake tsarawa kenan ko ai shi ma manzan Allah ɗan bi ne Allah ne ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadnahu bil yamin ko Thum- la akhadna minhu bil yamin thumma laqadana minhu watil shi kansa Allah yake faɗa wa rasulullahi inda manzon Allah zaka kirkiri wata maganar aka dora mana alhalin ba mu fade ta ba da sai mun kama ka da dama mu ya Muhammadu Allah ba shi da hagu to idan manzon Allah bai isa ya faɗi wata magana a addinin Allah ko akan Allah ba wanda ba umarnin Allah ba to ina kuma zai ba su damar sassauci a shari'ar musulunci to shine sun so haka kaɗan karkato su masu ɗan karkato sai a tsaya ma'ana a tsakiya a'a Allah ce wala tuɗi kulla hallafin karka bi dukkanin mai yawan rantsuwa mahin sakarai rarrauna wulakantacce suka ce shine walid ibn mughira an gane bi ma'ana karka bi mishi soko hammadin ma'ana attabun mai yawan aibata mutane mai yawan ma'ana kushe mutane masha'in binamim mai tafiya da annamimanci gulma ya tsugunna a can ya tsugu- ya tsugu- ya fada ya fesa ya tsugunna a can ya fesa ya tsugunna ya can a fesa haka ɗabi'a wasu mutanen banza suke maza da mata su ba sa ma'ana su kuda ne ba sa bin gurin alkhairi sai gurin sharri da sun ji labari na sharri sun kama yaɗawa. yanzu nan wani na ganin labari zai kama sai ya sa a midiya saboda kama an tambaye shi an yi wata gobara karfe ɗayan dare wannan gobarar amma dan bala'i maza sun fito ayyaza ayyaza sai ga wata mace tana ɗaukar bidiyo tana tura a facebook na ce ke dai kan kin yi asara ƙarfe ɗaya na dare sau- na dare fa ana koko ya za ka ce wuta amma tana ɗaukar bidiyo tana tura a facebook wace irin musiba ce wannan a ce kai bakinka baya saurin yada alkhairi sai sharri Allah ya sauke to saboda haka din masu tafiya da annamimanci da gulma to tabbas wutarsu daban ce shi yasa manzo Allah ya ce alqattatu la yadkhulul janna magulmaci baya shiga aljanna to wannan dabi'a sama na hammadin ne an gane ko bi mana ayyabun ne sannan kuma mai kibce ne masha'in mai tafiya ne binamim da gulma Allah ce manna'il lil khairi sannan kuma maruwaci ne mai hana alkhairi duk wani abin alkhairi in zai same ka mana baya so mu'tadin mai sa- wuce gona da iyaka mai taka dokar Allah mai sabo athim kuma mai zunubi wannan sharar ai ya mishi yawa ko an ce hallafin mahin hammazin masha'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim amma fa bai kare ba mutane lissafi an ce masa hallafin mai yawan rantsuwar ƙarya mahinun wulaƙantacce hamadin uku masha'in binamin hudu manna'in lilkhairi motadin asim utullin mai ƙatan ciki ba da zalika baya kuma zanim ɗan shigogo-shigogo eh mai cusa kansa cikin ƙabilar da ba a cikinta yake ba haka wannan sharrin ya masa yawa duk wanda ya taba Allah Allah baya kyale shi ko manzon shi ka gani ko eh mana Allah ya masa goma ka gani aka ce utullin mai katan ciki sai katan tumbi ba da zalika kuma baya ka- zanimun an gane ko sannan mai shigogo shigogo in an ce zanim shine mai raba kansa kabila ani dangin sarki ne ko dangin alhaji wane ne tusa kai cikin inda ba nan kake ba an gane ko yana son kan- sa kanshi a cikin qurayshawa bayan shi ba ba qurayshi bane ba bai hudan banza ne me yasa yake irin wannan inji Allah an kana zamalin dan ya ga yana da dukiya wa banin kuma ga yaya a ce da musu yasa duk wanda ya samu mulki da kuɗi kaga bai canza ba to ba karamin dan adam bane ba daman da kuɗi da yaya da dukiya suna sa menene girman kai idan mutum ma ya mallake su sai ga ya zama shine babba a gida sai ga har uban tsoron sa yake ji saboda da umarnin sa ake aiki an gane to shi ne don ya ga wai mun ba shi dukiya wannan kuma ba Allah ba ne ya san masa da haka ya zo duniyar a tsirara ya zo miskini matalauci Allah ne ya ba shi har yake ganin kamar ƙarfinsa ne to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ba- faɗa mana cewa ashe mutum nagari baya bari dukiya ko yawan ‘ya'ya sa shi menene alfahari amma a yanzu ma ba a san yawan ‘ya'ya ko ana ganin matsalar shi a baya ku yawan ‘ya'ya ni'ima ce ba ƙaramin ni'ima ba to har yanzu ba muna kallata matsayin ni'ima Allah ka ba masu albarka Allah ya ce ɗabi'arsa idza tutla alaihi ayatuna in ana karanta masa ayoyinmu alqur'ani kenan ko qala asatirul awwalin sai ce kai wannan tatsu ne mutan farko ce ba gaskiya bane ba kawai Muhammadu ne yana zuwa gurin irin tsofin nan na da suna masa imla'i suna masa dictation gike rubutawa ba qur'ani bane ba amma duk wanda yake ya san larabci in yaji qur'ani ai ya san ba magana dan adam bace ba me yasa da yawa wayanda suke wayar gari suke kin alqur'anin suke kin musuluncin amma in Allah ya yi nufin gamdakatar din shiriyar su sai su musulunta wani yake ba da wata kissa har ma sun danyi wannan kamar cartoon ne ko menene nashi a Facebook wata yake ya tare irin matan na haka a turai ne sai ce mata ga ƙwar'ani ki karɓa ta ce ita ba ta so ta ce ita wannan addinan ma duk sun ishe ta bible nawa nake da shi duk shirme kawai tatsuniya ta ce kai ma nakan na san hakan ne ta ki karɓa suka sake gamuwa ya sake ba ta a karo na ku ta ce bari dan karɓa ta karɓa ma ta je ta aje shi sai wata rana tana nishaɗi sai ta ɗauko sai take bi na translate na- na na turanci ne sai take ganin abu ta ce kai wannan ba irin sauran littafan da nake- da na sani ba ne ba karanta wannan ƙur'anin ya sa ta gane yadda magana tsarin da ban ƙaye ba magana ɗan adam ba ce wannan wannan ya sa ta musulunta ita kuma da kanta ke ba da wannan labari an gane ko saboda haka ƙur'ani cike yake da abubuwa na ko dai a baka labarin annabawa magabata labari sahihi ingantacce shi yasa Allah ya- yana daga cikin baiwa da mu'jiza ta Rasulullahi yadda Allah ya bashi Qur'anin nan kuma Allah ya kare masa wannan Qur'ani an gane ko la- Allah da kansa yace la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min rabbil alamin barna ta gabansa ko ta bayansa ba ta cima Qur'ani kwanakin baya na ga wani inda faɗa maka ake za ka ce wala ba gaskiya ba ne mutum ne za ka ci saboda bala'in ƙarfin haddar za ka ce masa shafi na kaza da wata aya ya fara zai ce maka da aya kaza ya fara sai ya ce buɗe shafi goma bayan wannan karanta mu abin da ya fara sai ya ce tafi shafi na kaza menene ƙarshen kalmar da ya- wannan shafin ya kare sai ya ce koma baya ina so ka je ma'ana akan juz'i na kaza daidai kaza me Allah yake faɗa sai ya ce yanzu ka bude shafi kaza so nake kamun tilawa da baya da baya da baya da baya da baya da baya sai yayi wannan sai ya ce koma tafi shafi na ɗari kaza da kaza bude faɗa min akan layi na kaza tsira ta kaza wata ayat da mai kalmar ta fara sai ya ce bar wannan tafi sha abin yadda ka san ba dan adam yake yi ba shi yasa Allah ya ce walaqad yassara alqur'ana lidhikr akwai wanda zai tunatin tantani qur'ani gashi nan duk ko ka ko ka kona qur'ani yanzu ba mu da matsala ko ka kona qur'ani ba matsala to babu wani addini da ya samu gatan littafi irin alqur'ani na alqur'ani amma yanzu gashi nan ka bi wannan littafin wannan sakarkarin shashashan masu masu rawa da waka a toci ko kamar malam same littafin gaskiyar wannan ya bulu da ya mafarki ya kara jacob ya mafarki ya kara wace ta mafarki ta kara kullum a cikin kare kare aiki amma mu namu wasali ba kai saka canza ba yanzu nan da ka canza wasali arama na kusan ko zai ji kamar kaɗe kare shi bi mana kamar kaɗe ne ba ko gangadi yake da kaji ka kwafsa zai farka kaga wannan menene horewar Allah ce to duk wanda ya ji ƙur'ani ya san ba magana Allah bace ba ba magana ba magana wani Allah bace ba to amma shi wannan mutumin banzan sai ya ce ai tatsu ne mutan farko ce Allah ya ce ka kyale shi sanasimuhu alal kuntum za mu masa alama a kalan hancin shi shine da aka je yakin yakin badar ne ko udu aka cire masa hanci geban hanci ɗaya nan gurin kaga alama ta tabbata ko Allah ya cika alƙawarin sa bi ma'ana aka aka aka share masa nan gefen da sauran kofa daya kaga yayi kyau kenan ya ɓaci ya taɓo su Allah an gani ko wata take cewa a tambayar ina ga malam bai karanta ba ko ta wannan ce wai me yasa Allah sai yake cewa mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza dabi'ar mai girmama kai kenan ba shine sarakuna suka alaba da manyan mutane za mu kawo muku ruwa za mu gyara muku hanya Allah su ma suke kwaikwaya an gane ko dama laraba suna da wannan tsarin a larabci in mutum yana son kamba makansa sai yake magana da sunan jam'i wai wata wani basaraki wani babba ya je neman aurenta ya ce to mun zo ne muna son ki ta ce to kai dawa ta ce kai da Allah ni ba sarauta a guda kawai ka mai soyayya ka zo kana sona mai wani kun zo kuna son ki a fada kake nan gurin kawai ka zo kana sona an gane ko to wannan limu azlimu nafsahu ga wanda yake son ya kamba makan shi to Allah shine kambamamme Allah shine mabuwayin sarki an gane ko shi daman dan Allah ya kawo jam'i daman ya dace da shi daman shi ahalin jam'in ne shi yasa yace alkhibri ya uku ridai wal azmatu izari girman kai riga ta ce takama da bunƙasa kuma wando na ne inji Allah subhanahu wataala me yasa in mutun yana girman kai yake aibu saboda ba hanyar ka bace ba aikin ka bare ba aikin waye aikin Allah ne shine mai girman kai kai baka da girman kai ina kan yake balle balle girma dan tsugulutu na'am muje إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على عرفكم إن كنتم صالمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنا اليوم عليكم مسكين وغدوا على عرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون
Na'am, nan Allah ne zai ba mu labari na wa'yansu al'umma da mahaifinsu. Mahaifinsu manomi ne yana da gona duk lokacin da girbi ya zo na ibar wannan amfanin gona sawa'un irin shinkafa ce ko alkama ko gero ko dawa ko kuma a gonar dabino ce ko kuma ta inabi ce ko ta goba ko ta mangwaro almuhimmu duk lokacin da amfanin gonar ya yi to in yi ran da za a je a ɗebe duk talakawan gari da sun san ranar zai samma ko ya tafi gona talakawa su ma za su je in ya ɗiba ya ba talakawa nasu ya ma bukata nasu ya ɗebo sauran ya kawo gida haka ɗabi'ar wannan baba yake to sai Allah ya karɓi ran wannan baba to su kuma 'ya'yan suna ganin kai irin abin da baba yake da wasa da dukiya gaskiya ba za su iya ba saboda haka to yanzu ya kamata mu yi in muka ce za mu tafi ɗiba da rana da safe ido na ganin ido wannan talaka za su cika mana gona saboda sun saba babai na ba su gwari mu je da jijjifi mai asibanci mu je mu kwashe mu kawo gida a waye gari ba a sama mun je mun dawo ba to kullum mu gane cewa gwargwadon yadda kake taimakawa haka Allah zai taimake ka wallahi wallahi duk wanda yake da kunci a rayuwa to yake sadaka wallahi sai Allah ya kwarage miki ko ki ne a gurin wa'ansu yake sadaka cin cinye miki ta hanyar bashi ko ta hanyar zalunci in kana sadaka sai Allah ya kwato miki kayanki duk wanda ya kwaranye wa mu'mini bakin ciki Allah zai kwaranye mishi wata mata ana ba da labarin ta da ƴaƴanta guda nawa guda uku baban su ya mutu tana ta fama da su kullun da kyar ci da kyar sha da kyar an gane ko ƙarshe dai sai ta je gurin mahauci da ta tana da wadata take sayan nama ya ba ta ƙasusuwa ta zo ta ɗan sa ruwa ta yi roman ƙwanjam yaran suke sha haka take zuwa gurin jazzar ƙarshe dai wata rana wani ya kai yana kallanta ya ga in ta zo kawai ƙashi ake bata ba nama ba yake tambaya wannan fa sai ce kaji kaji kaji kaji kaji sai ce to shikenan daga yau kullum in ta zo kullum bayan kwana biyu kake bata na kaza ya yi lallaba ya je ya ga gidanta ya mata goma ta arziki suka fita daga wannan talaucin daga wannan kakanika yi ashe shi kuma yana da wata cuta a jikinsa tana damun shi kusan cutar an yi maganin an yi maganin ta ki warkewa wallahi wannan taimakon da yake wannan baiwar Allah da ya koma gurin likita bayan wani lokaci sai ha gwada likitan abin ya bashi mamaki yace ya naga ba komai sai ce to ban sani ba ne ma daga baya tuno wancan alkhairin ne Allah ya warkar masa da wannan ciwon nashi to in kina da wata uwa mara lafiya ko uba mara lafiya ko ya mara lafiya ko ke mara lafiya yawaita sadaka zaki sha mamaki ki je kike kwaran yau mutane bakin cikin zaki ga abin da Allah zai miki wallahi wata cutar rashin sadaka ce wata cutar rashin kyautayi ne Allah ka samu dace to suka ki yin wannan to shine Allah subhanahu wataala suka yi sammakon kafin su je Allah ya kuma laiku gonan ma an kone ta baki da to kan gani ko to shine Allah yake cewa inna balawnahum kama balauna ashabal jannati ai mun jarrabe su kamar da muka jarraba ma'abota gona wanda na ba ku labari kenan ku iz aksamu suka rantse la yasrimunha musbihin cewa lai za su je su girbe ma'ana da menene da jijjifi kafin talaka ma su farka daga barci bale su ta kula musu ku gane wani abu guda ɗaya duk wanda Allah ya jarrabe shi da akwai sai Allah ya jarrabe kuma da tambaya talauci jarabawa ce dukiya ma jarabawa ce kar ka ɗauka kuma in Allah ya baka kai kaɗai za ka ci ba za ka ci kai kaɗai ba ai duke ba taka bace ba kuma ta babanka bace ba duke ta waye to ka saka wa bayan Allah su ci an gane ku in kai rowa kuma kayo kanka rowa ne to shine Allah yake cewa mun jarrabe su kamar yadda muka jarrabu ma abota gona waɗanda suka yi jijjifi suka yi sammako suka ce wallahi za su girba amfanin nan da sassafe wala yastathnun amma bisu to gaciya ba sun ce insha Allah shi yasa Allah yake faɗa wa manzon Allah wala taqulanna ko li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita karka kuskura ka ce zakai kaza sai Allah ya so yaya zaki zo gobe taron nan insha Allah zaki abana abin nan insha Allah to karki manta insha Allah zan baki abin nan insha Allah zan zo komai kace insha Allah wannan ba lokaci ya faru ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda Allah shine mai yanzu mai gobe mai anjima anjiman nan baki sanya za ta zo miki ba ko kin sani to amma in kin ce insha Allah in Allah ya ga dama ya ara miki lafiya da numfashin sai ki amma in Allah bai ara miki wafa shikenan yanzu yanzu ne naka ma madafata wal mu'ammalu ghaibun walaka sa'atu allati anta fiha abinda ya wuce ya wuce wanda zai zo kuma baka da garantin ya zai same ka baka da garantin ma zuwan nashi me naka yanzu ne naka yanzu ne naki yanzu yanzu ne naki shi ma yanzu Allah ya ga dama zai danku baki a cikin shi Allah ka samu dace mutum ne yana tsaye bakin titi zai tsallaka mota tayan mota ta kubce ta bige shi ya fadi ya mutu eh mutum ne motarsa ta yi zafi ya tsaya bakin titi irin wannan gindin masallaci akwai randan masallaci zai bude ya ƙara ruwa ya bude bonnet din yana bude ma'ana kan gurin ma'ana lagrator saboda zafi yana budewa haka da ya bal haka sai ya koma gefe irin da gaggawa din nan mota ta biyo kuma ta bige shi kenan ya mutu to ya Allah kenan ai yanzu yanzu sai Allah ba wani mai yanzu yanzu sai Allah shi yasa Bahaushe yake ta yau gobe sai menene sai Allah ba mai maka yau ya baka gobe sai waye ayya yanzu dai kawai naka da Allah ya ara maka to ba su to gaciya ba fa tafa alaiha ta'ifun min rabbika sai mai kewaye mai zagaye dan sako daga ubangijinka yaje kewaye wannan gona yayi mata abin da Allah ya ce mata wa hum na'imun suna ta share bacci fa asbahat kasarin ma'ana sai aka waye gari wannan gona ta zama kamar irin ma'ana kalmami wuta ta ƙone shi ta zama irin kamar duhun dare kasarim ka ƙid'atul lailil muslima kamar yankin duhun dare haka gonar ta koma babu umarnin Allah ya bi ta kanta komai ya ƙone ba wani abin moriya ko kalmami ma babu balle a ba dabbobi Allah ce fatanadaw musbihin ko sai suka tashi wannan ya kunkusa gidan wannan fito wannan ya kunkusa wannan fatanado suka kiran junansu da sassafe anni gudu ala harsikum ku yi gaggawa ku yi gaggawa ku tafi zuwa gonar ku gurin raban ku an gane ko in kuntum salimin in dai kuna nan akan ma'ana himmar ku za ku girba wannan amfanin fantalaqu wa hum yatakhafatun suka tafi suna magana a hankali kar ma talakawa su bi su eh fito fito fito fito da ko kayan nan da ko kayan nan a hankali sadam sadam sadam wai kar talaka ya farka daga bacci a shi haka ake kyamar talaka ko eh talaka bawan Allah wallahi in talaka bai ba Allah ba ya shiga uku to waye mai son talaka ne banda Allah in ne ma aure ka je ma ba a san ka da an ganga dale ko bai wani tashi kafe na ci na gani akan shi kai ku labar da ku ce ba na nan amma da an ce mata wata mota ce mai numfashi ya dan bude gaban motar nan kanshin turare fam a haba ai wannan shine sallama ma ka kafi sallama kawai yanzu za ta fito yanzu za a yi dakale a dan wanke can a wanke da dan sa jan baki a sa gazal a sa masa turare a fito ina wani ina kwana munafikar Allah amma in talaka ne waye ne ko wannan ustazi ne fa na islamiyya mu kaga ba ustazi ne na islamiyya ne fa la da Allah ya aliji ya rabu da shi kuma to ko kuma yazo wa ka zo ne ma ne a ni gurin ki nazo guri na ko malak haba malak ni ai kan wakace munafika amma inda malam ya mata ba akwai magana kanwa babu amma yanzu tunda malam ni fa kanwa kace malam malam ni fa dalibar kace kaji eh saboda malam ba kudi ko eh amma malam na kudi ba za ta kallala mai kayanta tunda ke ga yayi shiga ya ustaz yayi wanka ba da bulala ya zo ba ba da cika hannunsa ba aikin san me ya kawo shi ko ba haka bane ba amma saboda saboda latsi ba nuna malam ba ba kafa wai malam lafiya an gada masa ce baba malam eh wai lakan baba malam eh an kara bayan malam din ma bai sa ba an ce baba malam kaji duk annan ku bai ka ba yanzu baki daya an ce maka uba an ce maka malam sai ka rasa me zaka yi daga ta na biyo ne kawai muka yi sa ya zaka yi kaga kaga ai baka samu shimfiɗa ba akramaka Allah ba hali to idan malami bai aure ɗalibinsa mai amfanin karantawar a aishir me ne duk ne haka nake faɗa malaman islamiyya ku samu mai ƙoƙari ku aure amma ka yi wahala ka karanta ka ba ta ƙur'ani ka ba ta hadisun manzan Allah ka ba da tarbiyya kuma kawai sai wani ya ɗauke a'a ka samu kai ma guda ɗaya ka aure to yanzu ka ga islamiyya ta yi rana ko ba komai ya insha Allah ƴaƴanta za ka ga alamu a jikinta ba za ta haifa maka ƴaƴan banza ba tunda ta karantu kuma ta san amfanin auren kenan amma shi kenan malaman islamiyya kawai sai ku ta aure ku je ku ɗauki aure ta talla ga ɗalibai kun rena masu nagarta masu mutunci ai ko da akwai masu burin duniya akwai masu burin lahira kai nemi daga cikin ɗaliban ka wata ce burin lahira ka aure ta kawai ka da ita a zauna lafiya ka ka ci riba islamiya ko wanda ka bai islamiya dai ka fita da labanka ba shi kenan ba amma ka karanta ka aure kuma kowane ya je ya taho daga wani gari ya dauki ya baka kai kuma an hada ka da wata gatane wata ya anikan lau ya anikan lau kuna ta rigima da ita in ka ce manzo Allah ya ce ka ga annabin ne eh kai ka ga annabin ya faɗa maka ne to ai laifin malam ne sai ka nemi yar ɗalibaka ka aura shi kenan kaga ai ba za ka faɗa mata wannan wazin ta faɗa ba ko kuma musamman ma wanda ba shi da aure ka nemi mai ilimi ka aure zama uwar gidanka in kai kuskure baka samu uwar gida ta gari ba ka fada matsala ka shiga yamma gidanka ya shiga tangal tangal saboda uwar gida in ta arziki ce ita ce rabin gidan wallahi in aka samu uwar gida tsayayya ka sa- ka samu zaman lafiya da rigimar matanka za ta sulhunta wallahi domin in mace ta zama uwar gida babba to wakilin mai gida ce in babu za ta dauko ta bada in suna rigima za ta sulhunta haka ake yi amma wata uwar gidan ce ba ta san ma menene uwar gidan ba so kuwa da ita ake ma cari da ita ake ma kaza da ita ake ma kaza biki san wannan kujerar ba kujera ce mai kima mai daraja uwar gida wallahi amma kuna wulakanta ta baku sani ba ba ku ganin ko yajin aiki aka yi manyan daraktoci da manyan fam fam ba sa tafiya yajin aiki su ma da su a matsala amma sun zama menene wani bangare na gwamnati to ke ma uwar gida wani bangare ce na gida ke miji zai bugo wa gida ko baki aka zai ce zaki kaza bai ma sani ba sai an da su ce kayi baki an yi kaza an yi kaza Allah shi miki albarka ko gida ta gari kenan to a rubuta ina ban bashi eh kina bi zan baki amma kwata kwata wata uwar gidan maruwaciya ce mai kwangi ba ta son baki kamata uwar gida ta zama mai son baki mai faran faran mai maraba da jama'a wakili ka ce yan uwanka sun zo ta musu goma ta arziki ta karbe su ta ba su abinci da sakin fuska amma wata uwar gidan duk ba wannan sai matsolanci sai kaga ta kasa zama uwar gidan amarya ta kwaci wata jar sihiri ba wani sihiri ke ce bakan damiya baki ya kome ba so kuwa an gane ko ke kuma amarya in kin fuskar uwar gidanki so kuwa ce haka zaki mata siyasa ki kwace fawar ki kwace kujerar ke ce amarya ma ke ce uwar gida ki koya mata hankali Allah ya zoge to na ga lokaci yayi ko to zan hakura ta kai ta anan bayanin ayoyin ba zai tafi duka ba saboda haka dole in hakura in dakata amma dai ya kamata ku gyara taku ku gyara tafiya ku iya kanakancin zaman aure zaman aure sai da dabara